بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
وربما عقبت الواو إذا لم يلبس الإجل لبس منفذرة مثل أو مثل أول قصد إما ثانية فينا إما بي وإما نائية وأول وأول لكن نف أو أول لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو أو أو ثباتا تلا وبل كلاكن بعد مسهوبها كلم أكون في مربئ بل تجيء الفيحة وقلتها نكو ونقول بها ونقول بها لسان حكم الأول في الخبر المثبت والأمر جلي وربما عاقبت الواو
وربما عقبت الواوى نعم إذا لم ينفذ النطق للبس من فضل نعم muna magana ne akan zancen da su harfan adabi menene ma'anoninsu shi ne ce a ciki ya ce wa rubba ma aka batul wawa da yawa ita muna magana ne a can baya mun ce hayyar abi kasin bi au wa abhimi wa shuwa idrarun bi adam ita muna magana au au ne نعم tana zuwa wajen tahiri ko wajen ibaha ko wajen gasu nan dai da sauransu ibaha da a wadda muka magana ko ibahami da muka magana نعم
to cewa ila yau akan yi amfani da audin nan ta zo da ma'anar wawi lokacin inda aka inda amrul labs lokacin da aka amince rikici babu rikici نعم shine cewa rubu ma aka batul wawa da yawa ta saka mu wawi
إذا ita لم audin يلبس- wato maimakon wawi ta zo ita
نعم ita maimakon au maimakon wawi audin ta zo amma yaushe take zuwa idan lam yumfi zumi dige man fadal Na'am.
lokacin da mai magana bai sami rikici ba ma- madarta bari da labs da rikici wato lokacin da idan amina labs kawai ake san ake idan an amince da rikici babu rikici to akan zo da auren amma idan akwai rikici to ba dama ka zo da au matsayin inda za ka zo da wawi منفذة shine na gaya maka Na'am, ya lalu okay.
la zan yi fi zunubi man fazan نعم yayin da ma- mai magana bai samu mazarta ba da lafsu da rikici نعم ma'ana idan dai idan amina lafsu ne kawai in ya amince da rikici cewa ba rikici kamar ja'a da ilafatu au kanat lahu qadara kama atara bahu musa ala qadar ka ja al-hilafatu au kanat lahu qadaran ai wa kanat lahu qadaran to a nan wajen ka tun da babu wani rikici ka iya zuwa da audin ta zo da ma'anar a maimakon wawi eh نعم wa karar lahu kadar ne amma sai aka ce au karar lahu kadar ne saboda an amince da rikici a nan wajen to akan zo haka
ومثله au نعم misalin nan na au ta نعم nufi a cikin nan na nufi نعم ita ce imma إما ita ce imma a saniya ta biyu نعم tana zuwa wato ita imma wadda ta zo ta rigaya akwai wata imma ɗin kafin ita نعم to tana fa'idantar da abin da au take fa'idantarwa na daga tahayiri kamar ka ce huz min mali imma dirhamin wa imma dinara to ita imma din ta biyu kaga ya riga yake da wata imma din ta ta farko ko ita imma din wannan imma din takan zo a wajen ta nuna tahayiri a wajen inda au take zuwa a wajen manufarta au an ce tana zuwa don tahayiri ko ko don ibaha ko makamantan wannan to ita ma takan zo kamar yadda audin take zuwa ya ce kuzmin mali in ma dirhaman wa in ma dinara kaga ibaha kenan ko jalis in mal hasana eh, in mal hasana wa in ma ibnu sirina ka kowane daga ciki kaga dama ka iya zama kaga wannan tahiri ne aka baka ka zaba shi ne kuzmin mali in ma dirhaman wa in ma dinara ko ibaha jalis in mal hasana wa in ma ibnu sirina ko kuma takasimi alkalimatu in ma ismun wa in ma fi'lun wa in ma hawa ko ibhami ko shakki duk ai duk an ce abu tana zuwa wannan abun ko نعم to shi ma ka iya zuwa duk ka iya zuwa da imma a irin wannan abu ce ja'a imma zaidun wa imma amru a gane نعم to duk ita wannan duk an zo da ita a irin wannan wani ita نعم yake kamar ta zo ne a a wajen inda abu take zuwa a cikin manufarta to ita ma imma dinan ta bi ta zuwa ina hau imma zi إما wa ذي imma na iya نعم amma wannan ko ta nesa
نعم kowace daga ciki kaga an baka zaki نعم sai baka sai baka misali da farko kawai نعم ko نعم
ne shi ne ta ayyiri kenan إيه.
eh zai kuma iza ma hi- ibaha ma duk dai kowane daga cikin su zai yi
نعم وأولي لكن haka na ka jibanta walakin ka jibanta mata me zaka jibanta mata نفيا ka jibanta mata nafiyan kora أو نهيا ko kuma ka jibanta mata nahayin shine hani نعم wato duk lokacin da ita lakin ta zo tana zuwa ne lokacin da aka kora na fiyi ko kuma na hayi ka ce ma larabtu zaidan lakin amran kaga ta zo bayan na fiyi kenan na'am ma larabtu zaidan lakin amran ita lakin ɗin ta zo kuma duk lokacin da ta zo takan tabbatar da aiki a na biyu da kuma a tabbatar da kowar da nakilinsa kuma a na farko kaga anan wajen abin da yake nufi ma larauta zai dan lakin amra abin da kake nufi dai ka ka tabbatar da hukunci na duka akan amu ka kuma kore shi akan wa akan zai da zai da ko shi idan ta zo abin da take magana ke eh ko kuma a bayan na yi ta zo kace la ta lirib zaidan lakin amra kada ka daki zai sai dai amru zaka daka kaga nan wajen ka tabbatar da ilrabi akan wa akan na biyu shine amru kamar yadda ka kore shi kuma akan na farko shi kuma shine zai ka kore shi idan ta zo abin take yi kenan da shi sa ya ce ka jibinta a ita lakin din nan ka jibinta mata na- a nafi ko kuma nahayi na'am wala ni da haka na wala ita kuma la ita ma la tana zuwa ita ma tala ne da'an ita bi kira au amran ko horo au isbata ko kuma isbati kamar kace ya zaidu ya zaidu kace la amru ya zaidu kace la amru kaga ya zo bayan ne da kenan to wannan zaka iya zuwa da ita la bayan ne da ko kuma bayan amri bayan horo kace ilrib zaidan la amra kaga bayan horo kenan ko kuma bayan isbati ya a zaidun la amra to duk kana iya zuwa da ita la kana iya zuwa da ita bayan waɗannan abubuwan amma ita ba a zuwa da la bayan na fahimta inda inda lakin za ta zo a ce abu da la a nan wajen ba ka iya cewa ma ja a zaidun la amra kamar yadda ita kuma lakin ita kuma ba za ka iya zuwa da ita ita kuma wajen isbati ko kuma ka ce ja a zaidun juna ne lakin abun yawwa ba za ta iya zuwa ba yawwa ita wannan lakin a wajen nafayi sau da ka ba ta iya zuwa wajen isbati ba ta ce ja a zaidun la'amur ka ga isbati kenan lakin kai amur ba za ka iya cin haka ka ga ta zo wajen isbati kenan kamar yadda ita kuma la ita kuma ba ta iya zuwa wajen a nafayi ba ita kuma sai a wajen isbati na'am ita kuma ba ta iya zuwa ba
na'am na'am wa bal a gabal kalakin kamar lakin take ba da masuhubai ha bayan abu abotunta guda biyu wani ne ma abotunta guda biyu shine nafayi da da na ko na'am ita ma lakin tana ita ma bal tana zuwa kamar maɗaya wannan abubuwan guda biyu na'am ko yaushe ta zo bayan na fayi ko bayan na hayi za su za ta iya zuwa wannan abu kalam akun fi marba'i kace lam akum fi marba'in bal taiha
na'am lam akum fi marba'in bal taiha to shi ma ga wannan ka iya zuwa da shi ya zama irin wa- eh, irin wannan kace ma kama zaidun bal amru ko na'am kaga ya zama wajen na fayi kenan ko kuma latil rib zaidun kace bal amra kaga shi kuma ya zama wajen nahayi kenan ko to kowane daga ciki zai zo kuma duk kowace idan ta zo dai kamar yadda hukuncin da muka faɗa a baya kaga idan ka faɗi wannan ma kama zaidin bal amran ko kuma latin da zaidin ban- bal amran ka ka tabbatar da nafayi da nahayi wanda suka riga ka tabbatar da su ko na'am kuma sannan ai ka ka- a- ka tabbatar da nafayi kenan da nahayi a cikin waɗannan abubuwan sannan ka tabbatar da shi kiyami din nan ga amru kuma ka tabbatar da horo na duka shi kuma a wajensa a wajen shi amru nan shi sa kowane daga ciki ne idan ka zo a kamar yadda muka faɗa a na baya dai shi ma haka yake shi ma haka yake a cikin wannan a inda muka faɗa lakin haka ita ma balta
wan qulbi ha lisani misali hukumar awwali na'am ka ciro hukuncin farko na huku- hukunci na- na farko biha da ita lissani da na biyu yanzu wancan hukuncin da kace ma kamu zaidu bal amru aka ka dauko kiyami ne yanzu na farko ne da ya danganta da zaidu ne ko ka kore shi sai ka zo ka sa wa na biyu shine amru na'am ko ko lakin rizana kada ka daki zaidu bal amra ka ka dauko hukunci wanda shine ilrabun nan shine dukan nan ka dauko shi da kan zaidu yanzu ka tabbatar da shi akan abu ka tabbatar da shi lisani a wajen na biyu wanda hukuncin na farko ne ko Na'am.
shi ne abin da yake Fi kana yin fa- wannan fil habarul musbati na'am a cikin labari wanda yake musbati wal amru da jalil kuma horo wanda yake mata ma wanda yake bayyana amma misali kace kama zaidu bal amr kama zaidu zaidu ya tashi bal amr ai isbati ne wannan to a nan wajen ka ka dauko hukunci na kiyami ne daga wajen zai da ka tabbatar da shi akan hankali ko kuma ilirab zaidan sarki zaidu sai ka ce bal amra a yau ka ciro dukan nan cewa da kace alkiri yau ba ba horo ne ai shine wal amru da bi kenan eh ka ka ciro hukuncin yau na na farkon ka dawo da shi hukuncin da da ka ce ilirab zaidan kai horo alkiri inda shiru kai zai za a raka sai kace bal amra kai ka ciro hukuncin kenan yanzu zo kan farko za a raka ya koma ne shi ne a cikin wannan duk inda suka zo bulabaral musbatin nan ko amrul jali to wannan abin da yake kenan sai ya ciro hukunci na farko bi halin tsari ya koma a jannan
wani ala da mirin rafayin mutasil
don alala mirin rafayin mutasil a ɗafta fasil bid da shirin da mirin mirin mafas idan ya zama kayan haɗafi a bisa da miri na rafa'a mutasilin wanda yake mai saduwa to koyaushe za ka raba ka rabe shi bin lamirin munfasili da lamiri wanda yake kuma mai rabuwa duk lokacin da ka zo idan dai lamiri ne wanda yake na rafa'a wanda yake mutasi kuma kake so za ka yi adabi a kansa to ba dama ka yi adabi a kansa kawai sai ka fito da lamirin ka kawo lamirin mutasili irin ka kawo shi waje sannan za ka yi adabi da adabi in ka ce kuntum laƙar kuntum wa aba uku ba ka ce wa aba uku ba sai kuntum ɗin nan tun ɗin nan sai ka fito da antum a cikin sai ka ce laƙar kuntum antum sannan ka ce wa aba uku a ganin kuntum alamin rafa ne ba dama yanzu ka zo ka kawo ka adabta shi ka ce laƙar kuntum ka ce wa aba uku ba sai abin da yake cikin tun ɗin nan ka kuma fito da shi lamira wani lamiri mai fasiri ka ce antum sannan ka ce wa aba uku laƙar kuntum antum wa aba uku sai da lalin mutum dole ne yanzu kaga aba hukum din an dabta shi ne a bisa lamiri na kuntum amma dole ba za a zo da shi ba sai an kawo lamirin fasulu shine an tun nan dole sannan za a kawo shi
nam nam a fasilin ma fasilin ma ko kuma wani fasilin fasil wani fasilin shi wannan an tun din kaga shine lamirin fasil ai to zaka iya zuwa kuma ba ma lamirin fasilin ba ka zo da wani fasilin na daban amma dai dole dai ya zama ya rabi na daban amma misali inda yake cewa jannatu adinin yadkhulunaha wa man salaha to jannatu adinin yadkhulunaha din nan wa man salaha to shi wa man salaha din nan hadafin nan da aka yi an an yi hadafi ne akan yadkhulu yadkhuluna ay yadkhuluna ne ko to sai aka ce wa man salaha to akan wannan wa wannan yadkhuluna akan aka aka aka dabta wa man salaha to amma bai yi wannan yayi zama a adabta din yi wani kayi ba sai da aka kawo ha wanda kuma lami wanda haɗin nan lamiri ne ya zama a matsayin mafulin bihi ne amma shine ya zama kamar fasulu tsakanin yadhuluna din nan da kuma wa mansala din nan da kuma mansala din nan haka ba da ma a ce yadhuluna yadkhuluna ha a ce yawa ba da ma a ce yadhuluna a ce wa mansala sai da aka kawo ha wanda haɗin nan kuma sai shine mafulin bihi wanda ya fasulu tsakanin yadhuluna da kuma wa mansala da kuma mansala din amma da ba dan an kawo shi ba zai yi a wannan to kaga nan wajen ai fasilin ba wai a wani lamiri ne na rafa'a ka fito da shi wace kamar yadda muka ce kuntum a an tura ba ba kunna kaga wani fasilin ma ne wani fasili ne daban ya zo to shi ma za a iya yi da wannan wabi la fasilin yare kai yakan zo ma ba fasilin ma bin nazi kaji ma kaji su na waje da kaji mara wani ba yakan zo da irin waɗannan abubuwan yakan zuwa ma yakan zo daidaita ma
ana wa za a fahul wa za a fahu ita ta gudun shi ya afa wuri raunin sama in ya zo din. bayan haka sannan ha'ila yau bayan malami ne na wannan din ko bila fasilin yare ta ko nam a ya a karatun karatun ne muka to wabi la fasilin yare eh yanzu- yare yana zuwa bila fasilin eh yana zuwa da la in nazimi da- da- da- da tare da wani fasilin ko fashin da da mara da shi ko nam wato yakan zo wani abu ya zo bayan wannan din kamar la ta zo ka gane ko la la an nafiya ta zo Na'am.
An misali ma ashrakna wa aba'una ne sai aka ce ma ashrakna sai suka ce wa la aba'una to wannan la din ita ce ta halatta ita ma ayi aba'una din ne za a dauka shi akan la din nan domin la din na ya lamirin lamirin ne raba ko yanzu wa aba'una ya kamata a ce sai aka ce wa la aba'una to wannan la din ita ce ta ta halatta ayi a dauka a bisa na din nan an gane ko duk wannan duk wannan abubuwa ne dai wanda suke za a yi kamar misali kuma sannan ha ila iya wannan nan da aka faɗa lamirin rafa'an nan zai iya zama lamiri ma mustatiri ma kaga yanzu kuntum ai lamiri ne tum din nan ai lamiri ne wanda yake zahiri ai ya fito shi ne aka ce to in ya zo dole sai ka kawo antum sannan za ka kawo shi ko ba zai iya zuwa ma lamirin ma ya zo amma lamirin ne a boye kawai amma ka ce uskun a cikin uskun akwai anta amma ya bata fito a an jita cewa ya take ba a ba sai aka ce uskun anta wajen jikar jannata a ina to ba dama a ce wajen jikar jannata nan ba tare da an ce an taɗi nan ba dole sai ka kawo wani in ji kana son ka haɗa sai ka kawo lami haka anan wajen malamirin da ya zo ai mustatiri ne in ya zo nan ɗin nan shi ma dai dole sai ka yi
na'am na'am wa auda khafidin da da'ifin eh shine yace wai wannan ɗin wai ya zo karshe karshe ba ya zo a cikin waka kuma ya zo a cikin nazin ma a cikin waka ma wannan ya zo da yawa bila fasilin na'am eh wa bila fasilin ya rike na'am ko ya zo kuma ba fasilin ba rufin nazimi eh hashem eh, ya zo wai da yawa a cikin waka na'am wa ka zo da irin za wannan Ka- ka- ya zo ma ya zo ka iya wannan kaman ah, wani ma ido yake cewa ah, qultu idza aqbalat wa zaharun tahada qultu idza aqbalat wa na'am zaharun tahada to kaga aqbalat din nan da aka ce idza aqbalat a kaga akwai lamiri a nan wajen ko na'am amma haka aka balat ba a kawo wani lamiri ba na ko hiya ko makamancin wannan sannan a ce wa zaharun ta'ada sai aka ce aka balat wa zaharun ta'ada na aka kawo kuma gashi an kadabta ta to wannan ya zo da yawa a cikin waka ana samun irin wannan na'am na'am wa za fa wuri ta je Mm.
Na'am.
lafo in take daga ka kudirce lafo wannan raunin sa na'am wa auda khafidin Mm. ne wa auda hafilin da da dafin na'am alalami da hafilin Alhamdulillah, lazimin lalata kasira dawo da hafilin me yin hafla wato harafin jarra kenan dawo da shi da da dafin nan da- nan ga yin adabi ala da mira alalami da hafla harisan da miri wanda yake na hafla lazima karfi karji ila wannan an sa shi ya zama dole in dai ka zo ka zo da harafin jarra kuma kana so za ka yi wani adabi a gabansa to in ka zo ba kawai ka adabsa shi ma hafulun mu ba tare da kawo dawo da harafin jarra ba abinda su malaman suka faɗa kenan abinda su shi wannan suka su yan nawa suke nan suke magana wa laysa indi lazima eh amma shi ce ni a wajena ba dole ba ne iz qada atafin najm domin ya zo a cikin waka wan nasri kada za mu zubatan ya zo matabbaci bin nazmi a waka haka na a cikin nasiru nasiru kuma nasiru sahihi ingantacce domin sai bawahi ne kawo kawo karshen sahihi kenan a wajen inda ya kawo to kaga ai ba za a ce ba zai iya zuwa ba ka'ida in ya zo wata kul la halabi ta sa'aluna bihi wal arham shi a wajen sa nan wajen a kira'a ta a, hamza wal arhami ne ba wal arhama ba shi a wajen sa da ka'ida su yanda lara su yanda yan nahawa suka faɗa cewa suka yi sai an ce shadda wata kul la halabi ta sa'aluna bihi wa bil arhami a kuma dawo da shi mahafulin tukunna sannan in za a jarra a jarra ba kawai cewa a wal arhami ba shi ne yake to ai wannan ya zo domin kira a hamza shi cewa ya wata ku la allazi tafa'al min bihi ba wal arhami yake wal arhami yake wal arhami kaga a cikin nan akwai majrurun mahfulin yana nan a kaddara a wajen Eh.
a kuma kuma dawo da shi kuma gashi an yi jarra kaga ya zo kenan da shi ne yake kuma haka nasiboyi ma ya zo da shi a cikin waka yake fal yawmu karbitu ta'zuna wa tashtumuna فذهبت ما بك والأيام من أجل اليوم أربطت تحجونا وتشتمك yau da yace na kwana tana zagin mu tana gaya mana magana fa zahab ki tafi fa ma biki wal ayyami min ajli ai ba wani mamaki a gare ki da kuma kwanuka sai ce wal ayyami Eh.
kaga a ce ba a ce wa bil ayyami ba yau ma a dawo da shi mahula to shine yake auda hafilin nan a dawo da shi wanda ya hafila din so a wajen sa yace shi ba dole bane shi ne da
na'am wal fa'u ina ganin nan ne na'am